أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعهم إلى الهدى فلا, فلا وإن, تدعوهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da dawo da tafsiri wannan wannan masallaci da aka bude a gabanin mu fara tafsirin za mu ba da takaitaccen tarihin wannan tafsiri da muke yin sa wanda asalin wannan tafsiri mun soma shi a guru ne shekara 2005 wanda masallaci shahararre a guru da ake ce ma masallaci mai iyali wanda daga can ne muka fassara suratul bakara cikakkiya kuma muka fassara suratu ali imran to gabanin abu da masallacin yobe mox to shine karkashin sakataren islamic center marigayi waziri mala ali gaji grema wanda ya bukaci da a nemo wani da zai yi tafsiri a wannan waje to shine sanadiyar dawowa na garin damaturu sai na dawo muka fara suratun nisa'i a islamic center a lokacin ba a gama gina masallacin islamic center ba muna cikin wannan tafsiri ta shekara aka yi karshen 2005 aka yi 2006 a 2007 sai aka bude masallacin yobe mosque daga nan kuma sai aka raba tafsirin tsakanin malaman tafsiri guda fudu to saura sati uku da ya rage mini to shine muka kai tafsirin masallacin juma'a da ke siri bedroom a nan maiduguri road in na yi sati daya a yobe mox sati uku da suka rage to sai mu je can masallacin juma'a da ke siri bedroom maiduguri road sai mu yi a haka sai mai martaba sarkin dama turuda ya nema a dawo da tafsirin nan masallacinsa da daddare to shine muka dawo da tafsirin daga wancan masallaci zuwa masallacin fada to haka nan idan muka yi sati daya a masallacin yobe mox to sai mu zo mu yi sati uku a nan masallacin kofar fada to kuma alhamdulillah tsawon waɗannan shekaru daga 2005 har zuwa wannan lokaci yau wato kusan fudu ne ba ga watan ramadana hijira shekara 1443 wanda ya zo daidai da shekara ta 2022 waɗannan shekaru gaba ɗaya karatun tafsirinmu ya zo daidai wurin da mai jan baki ya ja mana illa iyaka akwai shekara daya shekara ta corona wanda ba mu samu mun gabatar da wannan tafsiri ba to tafsirin zai fara a iya inda shi mai jan bakinmu ya ja a tabarrukan za mu fassara aya ɗaya ko biyu a matsayin budewa sannan masu sauraro duk wanda yake da lokaci gobe sai a ci gaba har zuwa ƙarshen watan ramadana sannan akwai karatu da muke na hadisi umdatul ahkam a masallacin sayyidi gwani yusuf khalifa da ke nan kusa da facebook أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله سبحانه وتعالى يا كاونا آية bayan aya da ta gabata ayat tana kalubalantar waɗanda suke bautawa Allah suke bautawa wani Allah to shine innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'u falyastajibu lakum in kuntum sadiqin Allah subhanahu ta'ala yace alahum aidin alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunziruni to wannan inna din yana innar ta'alili ce ta abin da ya gabata cewa ababin da kuke bauta musu din gumaka su ma bayi ne irinku bayi ne irinku saboda komai bawan Allah ne sannan ma kudin kun fi su kasancewa ba su da kafafuwa da suke tafiya ko kuna da kafafuwa ba su da hannaye da suke riko da shi ko kuna da hannaye sannan kuma ba su da idanu waɗanda suke gani ko kuna da idanu kuna gani sannan ba su da kunnuwa da suke ji to ko kuma kuna da kunnuwa da kuke ji saboda haka dukkan ku da su bayan Allah ne amma ku kuna da fifiko a kansu to saboda haka idan kuna ganin waɗannan gumaka suna amfanarwa ko suna cutarwa to shine Allah ya ce kul ka gaya musu udu'u shuraka'akum waɗannan ababen da kuka mayar da su abokanan tarayya ga Allah kuke bauta musu don nan ku kira su gaba su ku kira su sun maki duni in ya so duk kaidin da kuke so ku mini da makircin da kuke so ku mini shi ku da su ku haɗa kai ku yi taron dangi ku mini wannan kaidi din falatun ziruni kada ku saurara mini ko da kan ɗaya ne kar ku tausaya min kar ku saurara mini duk abin da kuka ga za ku iya yi ku da su ku haɗa kai ku zo ku mini to shi ne ya kawo inna ɗin a kan wannan abin da ya sa na ƙalubalance ku ba na jin tsoron ku ba na jin tsoron haɗin gwiwanku ko taron danginku saboda inna waliyi allahu akwai lam ta'alili asalin li'anna li'anna waliyi Allah saboda kasancewar ni wanda yake jibintar lamarina Allah ne Allah ne yake jibintar lamarina dare da rana ko yaushe shine yake jibintar lamarina ganin haka ne ba na jin tsoron ku ba na jin tsoron haɗin kanku ko taron danginku dalilin wannan ne yasa inna din ta zo da bi kasril hamza ba a ce anna ba aka ce inna sannan kalima ta waliyi asali a larabci kalimar an ɗauko ta imma daga walaya bi fatihil wawi wa imma minal wilaya bi kasril wawi a larabci akwai walaya akwai wilaya idan aka ce walaya yana ɗaukan taimako yana daukan taimako aka ce walaya yana daukan soyayya walaya yana daukan jibintan lamari sannan idan aka ce wilaya shi kuma a bisa kiyasi duk masdarin da ya zo alawar fi'ala wannan masdarin yana ba da ma'ana na jagoranci ne na jagoranci ne to saboda haka imma minal wilaya bi kasril wawi wa imma minal walaya bi fatihil wawi idan ka tattare ma'anonin walaya bi fatihil wawi da kuma wilaya bi kasril wawi za su baka ma'ana 29 ne ma'ana 29 ma'ana 30 ba ɗaya zai baka waɗannan ma'anoni guda 30 ba ɗayan nan duk lokacin da kalima ta waliyin ya zo ko ya tawalla ya zo ko walla ya zo ishtikaki irin wannan idan ya zo dole ne za ka duba karina ko kara'ini ko wani sababi cikin sababai ka tantance cikin ma'anoni 29 nan wanne ake nufi a wannan waje wannan yana ɗaya daga cikin ishkali da matsaloli na tafsiri kenan kalima idan tana da ma'anoni da yawa wata ma'ana za ta zo cikin wannan aya ko cikin wannan sura wata ma'ana daban ta zo a wata aya daban ko a wata sura daban saboda haka kana da bukatan kara'ini da wasu dalilai da za ka fayyace cikin waɗannan ma'anoni wanne ne daga ciki ake nufi to saboda haka ne a nan ganin a can gaba bayan ya ci inna waliyi can gaba ya ce wa huwa yatawalla salihina kalima ta yatawalla dinnan to karina ce da take nuna cewa a nan inna waliyi dinnan yana nufin mai jibintar lamarina mai ɗaukan ɗawainiyan harkokina saboda tawalla ya tawalla yana bada wannan ma'ana ne mai ɗaukan ɗawainiya ta mai jibintar lamarina mai sa mini ido mai kula da ni allah ne saboda haka duk makirce makircen ku da taron dangin ku ku da waɗannan gumaka idan kuna ganin suna iya cutarwa ku haɗa kai ku cutar da ni ma'anar wannan kuwa shine ma dama Allah subhanahu ta'ala shine yake jibintar lamarina to ba ku yi zan ku cutar da ni ba to saboda haka jamhur a nan sun karanta inna wali inna wali inna wali yallahu kalima ta wali din an sa mishi ya'ul mutakallim wannan ya'ul mutakallim din dukkan qurra'u qur'al qurra'u sab'a idan ka cire hamza suna karanta shi da fataha a duk lokacin da ya'ul mutakallim yazo wanda malaman qira'a suna ce mata ya'ul idafa idan ya'ul idafa idan ta zo to kafin alif da lam to wannan ya'ul idafa dukkan ƙura'u suna karantawa da fataha banda hamza shi kadai ma'ana inna wali yallahu inna wali yallahu shi kuma hamza yana karantawa inna waliyillahu inna waliyillahu ma'ana ya'ul din da jumhur suka wa fata shi yana mishi sukuni ne shine wanda al-imamu shatibi cikin hirzul ma'ani yake bayyana wannan kira'a yake cewa wa iskanuha fashin wa ahadi ya fi ula ma'ana duk lokacin da kaga ya'ul mutakallim ko ya'ul idafa ta zo gabanin ma'arifa mai ramzin fa shine hamza to yana karanta ta da sukuni shine fa iskanuha fashin kenan sannan akwai wuri daya a dukkan ƙur'ani wanda a mutum ɗaya riwaya ɗaya take wafaka wa hamza wannan gurin shine ahadi kala la yanalu ahadiyar zalimina wanda hafs shi kadai riwayatu hafs al'asim shi kadai yake karantawa kala la yanalu ahadi zalimina sai ya muwafaka dawa da hamza wanda shi hamza dama asalinsa ne sai ya yi muwafakawa hamza shi ke karantawa kala la yanalu ahadi zalimi wanda dukkan ƙurra'u to da shi wannan wajen ahadi zalimi da kuma sauran wuraren gaba ɗaya da suka zo a cikin ƙur'ani suna karantawa ahadiyar zalimi kamar wannan wajen inna waliyi yallahu wannan ita ce kira'a mutawatira sahiha wanda kira'an tawafakawa tawaturi tawafakawa arabiya tawafakawa rasul akwai kira'a shaza wanda wannan kira'a ko da tawafakawa arabiya ko da tawafakawa rasmi amma ba ta yi tawaturi ba saboda haka ba a karanta ƙur'ani da wannan wannan kira'a kamar yadda ba a sallah da wannan kira'a wannan kira'a ita ce inna waliyallahi inna waliyallahi allazi nazzalal kitab ya zamanto inna harfin nasbi waliya ismi ne na inna mansu waliya mudafun allahi mudafun ilayhi ganin wannan kaga kira'ar ta wafaka wa arabiya larabci ne mai kyau irabi ne karbabbe kamar yadda ta wafaka wa ras'ar rasmul usmani saboda a rasmul usmani ba a rubuta wa ya sura ma'ana yadda aka rubuta waliyi wau da lamda ya guda ɗaya haka aka rubuta dukkan cikin almasahibul usmaniya ma'ana ɗaya ɗin ba a ba ta sura duk inda hamza ya zo ko ya ta zo a cikin ƙur'ani cikin arrasul usmani ana barin fili ne a wajen ko ana barin gaf ne a wajen ganin wannan kenan wannan kira'a ta wafaka wa arrasul usmani sannan amma ba ta yi tawatoyi ba abinda kira'ar ta rasa cikin sharuɗan ƙur'ani shine kira'ar ta rasa tawaturi ba kira'a ba ce mutawatira a bisa wannan kira'a shaza wanda ta rasa tawaturi ma'anan wannan aya inna waliyan lahi waliyun lahi a nan ana nufin jibrilu ne saboda ya fassara shine allazi nazzalar kitaba inna waliyallahi masoyin Allah allazi nazzalar kitaba shine wanda ya saukar da Qur'anin daga lauful mafuzu zuwa gare ni wane ne kenan jibrilu kamar yadda Qur'ani ya tabbatar da wannan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almundirina kaga fassara ta fita arabiya ta fita sannan kuma rasim ya fita shi ma abinda aka rasa shine tawaturi ganin bai yi tawaturi ba ba a sallah da wannan kira'a kamar yadda kuma ba a karatun ƙur'ani haka da wannan kira'a sai dai a kawo a wuraren tafsiri irin wannan kasancewa tafsiri yana ɗaukan wujuhi da fuskoki daban-daban to a kira'ar da muke fassara ayar a kai inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab manzo ne sallallahu alaihi wasallama yake fada da harshen wahayi da harshen qur'ani wanda yake jibintan lamarina shine Allah kamar da muka bayyana yana da alaka da abin da ya gabata shine inna waliyallahu shine Allah allazi nazzala kitaba wanda allazi din zai zamanto na'ati ne sifa na Allah kamar yadda Allahu din khabar ne na inna wanda kuma ismu innan shine shine wali wali wali wa wali sannan kuma aka yi idafan wali din zuwa ya'ul idafa shine Allah wanda ya saukar da Qur'ani shine yake jibintar lamarina don haka bana tsoron taron danginku bana kuma tsoron haɗin kanku duk abin da kuka ga za ku iya yi mini ku mini shi shine sai ya ce wa huwa yatawalla salihina cewa Allah yana jibintar lamarina to bai tsaya a ni kadai ba duk waɗanda suke salihai waɗanda suka tsaya kan bin shari'ar Allah waɗanda suka tsare gaɓoɓinsu daga sabon Allah waɗanda suka sauke dukkan wajibi wanda yake kansu salihai su ma haka ne Allah yana jibintar lamarinsu domin haka ne lafazi na wali daga cikin ma'anoninsa fa'il bi ma'ana fa'il sannan fa'il bi ma'ana maf'ul idan ka ce fa'il bi ma'ana fa'il shine makaunacin Allah masoyin Allah duk wanda yake son Allah yake kaunar Allah ba zai saba ba zai saba mishi ba ba zai tsallake dokokinsa ba sannan fa'il bi ma'ana maf'ul shine wanda Allah yake son sa yake kaunarsa shi yasa ake cewa akwai talazumi talazumi tsakanin fa'il bi ma'ana fa'il da kuma fa'il bi ma'ana maf'ul duk wanda ya so Allah baya saba mishi idan kuma bawan Allah ya so Allah baya saba wa Allah yana bin Allah sau da kafa sannan kuma Allah zai so shi shine ma'anar hadisin Abu Huraira wanda yake cikin sahihul bukhari wanda yake cewa la yazalu babun nan wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu zuwa karshen hadisin kaga lazamtan lazamtan biyayya ga Allah aikata farallai sannan bibiyar nafilfili bibiyar nafilfili ma'ana bibiyar nafilfili shine duk abin da aka ce nafila ne a kowane irin nau'in na ibada to ya kasance kana da naka kai ma a ciki a nafilfilin sallah kana da ko salatu duha ba ta barinka ko kana da shafi da watari ba sa barinka au kana da raka'atul fajr ba sa barinka hakanan ko tahajjudi baya barinka hakan aka zo azumi shi ma kana da misali alhamis da litinin ba sa barinka ko sita shawal baya barinka ko kuma azumi arfa baya barinka hakanan bangaren azikaru wajen hailala ne istighfari ne salatin annabi ne a kowanne nau'in nafila kana da wani kaso da kake yi wa kanka idan wannan ya haɗu to shi ne mana Allah subhanahu wata'ala zai soka yadda ka so shi saboda sonsa ne yasa kake bibiyan nafili bayan ka cike farallai tunda kuwa haka ne shi kuma zai kaunace ka son da kake masa in ya hadu da son da shi yake maka to shi ne a wannan lokaci ka zamo waliyinsa kenan waliyi ta bangare guda biyu to shi ne a lokacin da ka zamo waliyinsa ka zamo salihi daga cikin alamominka shine in kai addu'a Allah baya mayarwa babban alama ta cewa ka samu walitaka shine idan kai addu'a kanka kaiwa ko wani kaiwa wannan addu'a din ba a ɗauke ta sannan in ka nemi tsari Allah subhanahu ta'ala zai tsare ka wa kanka ko wa ƙasarku ko ga wani Allah zai tsare ka shine la'in sa'alani la'utiyannahu wa la'in ista'azani ko wa la'in ista'azabi la'uizannahu din shine to shi yasa da yace inna waliyallahu allazi nazzala alkitab dan kar a zaci cewa wani abu ne yake banci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai sai ya ce a'a wannan bai tsaya a kaina ni kadai ba wa huwa yatawalla salihina kamar inda Allah subhanahu wataala yake faɗa ne وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم معنى Allah ya ansa wa annabi Yunus zunnuni ya ansa mishi da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan wa najainahu min al-ghammi ya tsiratar da shi daga kunci da bacin rai da ke ciki shine wani sahabin manzo ya tambayi manzo ya ce to yanzu idan ni na ɗauki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya zamo wurdina ina jan wannan to ni ma Allah zai yaye mini gham zai ansa mini sai manzo ya ce a baka karanta gaban ayan bane baka karanta gaban aya bane Allah ai da yace fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi bai tsaya ba sai yace wa kadhalika nunjil mu'minina kamar yadda a can Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina shine anan yace wa huwa yatawalla salihina to za mu takaita anan kasancewa dama tafsiri ne na farawa da kuma na tabarruki insha Allah subhanahu ta'ala a gobe za mu ci gaba daga wannan waje ga wanda suka samu hal halarta wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a wannan waje muna tare da 'yan uwa masoya muna tare da yayinmu wasu malamanmu da gaba ɗayansu akwai ire-iren su na hango barista shi ma tare da takwaransa abokinsa a halaji sambo kamar yadda ga kuma wakili daga abinnan a religion safiya shi ma malam muhammadu muna tare da shi ka su babana alhaji awalu duk ina hango su su gani sadiku su malam bayari man ga kuma daga mutanenmu na guru akwai honorable alhaji balarabe shi ma muna tare da shi a wannan waje da sauran 'yan agajinmu da kuma da yawa daga cikin almajiran makarantarmu ta darul furqan da ma wasu da yawa waɗanda suka sharrafa mu da bude wannan tafsiri mai albarka wannan masallaci mai albarka gaba ɗaya muna muku godiya muna muku fatan alkhairi ba za mu manta da 'yan jarida ba ina hango su su can a baya yallaɓai muna godiya allah ya saka da alkhairi haka yan agajinmu akwai shugabannin fitiyan akwai na munazzama akwai na ahababu duka suna nan akwai kuma jami'an security ss suma sun zo muna tare da su gaba daya allah ya saka musu da alkhairi matsalolin da muke fama da su a wannan kasa na tsaro a yawaita addu'a da neman gafara a wajen allah allah ya kawo zaman lafiya harka ce da ta shafi kowa ba harka ce da ta shafi gwamnati kadai ba ka koma gefe ka ɗau laifi ka ɗaura wa gwamnati kuma kana tare da zunubai da yawa ka san da zunubai su ne sababbai na safkar da fitintinu walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi haka Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi hakanan wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum ko fa bima kasabat aydikum a wata qira'a suna nan da yawa ayoyi waɗanda suke nuna cewa duk abin da yake kewaye da mu na hawajisi suna da alaka da ayyukanmu idan ayyukanmu na alkhairi ne Allah ya saukar da ruwan sama ya saukar da damuna mai albarka arahan kaya kwanciyar hankali da komai da komai kamar yadda ya zo a kisa ta ashabu sab'a ba fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamtin wa asrin wa shay'in min sidrin qalil sai ce zalika jazainahum bima kafaru to haka nan da yawa abubuwa irin wannan mu tuba cikin wannan wata mai albarka mu yawaita karatun qur'ani wanda bai iya karatun qur'ani ba ya yawaita istighfari hailala salatin annabi حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأن منزو يتي كنز من كنوز الجنة وأن منزو يتي ينا ما كان أبو بوا دلي dari mafi karancin ababen da la haula ke maganinsa shine yayi bakin ciki da abin da yake damunka kuma wannan shine iya abin da duk dan adam yake bukata to saboda haka kar mu yi zaman banza mu tare a facebook mu tare a youtube mu tare a whatsapp da sauran social media mu takaita su sai mu dawo mu yawaita ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi muna godiya ga kowa a karanta fatiha da ayatul kursi
آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأتيهم فضلا آمين يا اللهم صل وسلم على محمد السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين